بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da ashirin da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى wancan sati da darasi na jiya mun tike ne a daidai gabar da malam yake mana bayani akan abubuwan da ya kamata a ce mutum yayi la'akari da su wajen kiyaye harshen sa malam zai lissafo mana wasu abubuwa ne wanda kowanne ɗaya daga cikin su akwai buƙatar mutum ya kiyaye kafin ya shiga cikin mutanen da za a lissafa su a cikin masu kiyaye harshe muna cikin abu na farko shine kiyaye harshe cikin abin da bai shafi mutum ba mun tsaya daidai gabar da malam yace wa qala mujahid malam mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace sami'tu sami'tu ibn abbas yaqulu naji malam abdullahi dan abbas yana cewa khamsul lahunna ahabbu ilayya min ad-duhm min ad-duhm al-mawqufa ya ce wasu abubuwa guda biyar sun fi soyuwa a gare ni sama da dabbobi masu tarin yawa adduhumul mawqufa su ne dabbobi raƙuma waɗanda suke masu tarin yawa ya ce to na iya kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar na zauna lafiya ya fi min soyuwa sama da abani dabbobin nan masu yawa ga waɗannan abubuwa guda biyar kamar haka abu na farko ya ce la ta takallam fi ma la ya'nika kada ka sake ka rinka magana cikin abin da bai shafe ka ba cikin abin da ba a tsoma ka a ciki ba kuma sa bakin naka babu wani abu da zai haifar da maslaha fa innahu fadl malai ce domin wannan magana da zaka yi cikin abin da bai shafe ka ba rarar zance ce da bata da amfani a wajen ka sai dai asara wala amuna alayka alwiz yace kuma bana bana amince maka ba za ka samu laifi ba a wannan maganar babu amincin idan kai wannan maganar ba za ta kai ka ta ja ka zuwa ga samun laifi ba. Abu na biyu, la ta takallam fi ma ya'ani ka hatta ta ji da lahu mawdi'an. Ya ce, hatta abin da yake da ruwan naka ma ya shafe ka, to kada ka tattauna a kansa, kada ka yi magana a kansa sai ka samu gurbi, sai ka samu gaba, sannan sai ka sara. Ba komai ake magana ba, ba kuma komai ake shiga ciki ba, hatta abin da za ka iya magana a kansa, da ruwanka, ana buƙatar jin ra'ayinka. to amma ka duba ka ga abin da za ka faɗa ya dace gurin da za ka faɗa ya dace san da za ka faɗa ya dace duk ya kamata ka lura da waɗannan abubuwan mala ce fa innahu rubba mutakallimin fi amrin ya'anihi domin da yawa daga cikin wanda mutum zai yi magana cikin abin da yake ya shafe shi amma qad wada'ahu fi ghairi mawdu'ihi sai sanya maganar ba inda ya dace ba ba inda ya kamata a sanya ta ba fa'anata hakan sai kasance ya wahalar da shi hakan sai ja masa matsala a cikin rayuwarsa abu na uku in ji malam abdullahi dan abbas ce wala tumari haliman wala safihan kada ka rinka musu da jayayya da mutumin da yake mai kaifin hankali da hikima da basira shine alhalim sannan wala safihan kada kuma ka rinka musu da wawa wanda yake jahili shi ba abin da ya sani dubbin babu amfanin musu da su ya ce fa'innal halima domin shi mutumin da yake mai kawaici mai haƙuri mai juriya ya kulika zai gajiyar da kai zai gajiyar da kai da haƙurinsa da kawaicinsa za ka yi ka gaji wasafihu shi ko wanda yake wawa yi uzi ka zai cutar da kai don lokacin da kake musu da shi kana ƙoƙarin kawo masa aya alƙur'ani da hadisi shi kuma jirin kawo maka molanka kana ƙoƙarin kawo masa manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce zai rinka kawo maka ai naji an ce ko ra'ayi to da ka zai cutar da kai da wautarsa da haukansa abu na hudu wazkur akhaka idza ghaba anka bima tuhibbu an yadhkuraka fi bihi yace ka ambaci dan uwanka idan baya nan da abin da kake so kai ma ya ambace ka da shi lokacin da baka nan dan uwanka yake waje cikin mutane ake tattaunawa a kanka da me kake so dan uwanka ya ambace ka alkhairi ko shari amsa ita ce alkhairi kana so ya faɗa alkhairinka ya ce wani mutumin kirki ne mai kaza da kaza to shi ma idan baya nan yi kokari ka ambace shi da abin da kake so ya ambace ka da shi din nan sannan wa'fihi bima tuhibbu ay ufika minhu sannan ka kawan masa da duk abin da kake so idan baya nan ya kawan maka da shi idan baka nan a idan ba baka nan me kake so a kawan maka da shi shine duk wani aibinka abinda idan aka faɗa za a tuna maka asiri abinda idan aka faɗa ka ji ba za ka ji daɗi ba to wannan abin kana so a kame gaba da ko da an sani shi wanda ya sani din zaka so a ce ya kame bai faɗa ba to kai ma idan dan uwanka baya nan yi kokari ka kame da abin da idan ya ji ba zai ji daɗi ba ka kame da abin da aibin sa ne ko da yana da shi bai kamata ka ambata ba Malam Abdullahi da Abbas ya ce wa amil akhaka bima tuhibbu ay yu'amilaka bihi kai ka mu'amalanci dan uwanka da abin da kai ma kake so ya mu'amalance ka da shi kana so dan uwanka ya mu'amalance ka da kyautatawa da magana mai daɗi da duk abin da zai faranta maka rai to shi ma yi kokari ka mu'amalance sa da shi dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace imanin ɗayan kuma ya cika har sai ya sayo dan uwansa abin da yake so kansa da kansa abu na biyar Abdullahi dan Abbas yace wa amal amala rajulin kai aiki irin aikin mutumin da ya alamu annahu mujaza bil ihsan ya sani sani na hakika za a yi masa sakamako da kyautatawa ya san idan yayi abu mai kyau Allah madaukakin sarki zai bashi lada ya tanadan masa aljanna sannan ma'khudun bil istiram kuma za a kama shi da laifi idan yayi abu mara kyau kai aiki aikin mutumin da ya san cewa tabbas idan ya kyautata akwai kyakkyawan sakamako hal jazaul ihsan illa al ihsan tanan tana bin sa sannan kuma ya san cewa idan yayi abu mara kyau to za a kama shi wadda za a sayyi'atun sayyi'atun mislaha wadda za a sayyi'atin sayyi'atun mislaha ya san idan yayi mummuna akwai mummuna da ta biyo bayan sa to waɗannan su ne abubuwa guda biyar da sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace sun fi masa soyuwa sama da abashi tarin dabbobi na ni'ima wa qila li luqman al-hakim aka ce da luqman al-hakim wannan bawan Allah da Allah madaukakin sarki ya bamu labarin sa cikin alqur'ani mai girma aka tambaye shi ma hikmatuka wai wannan tarin hikimar taka da ake labarinta ainihin haka same ta ne menene sirrinta dan luqmanul hakim ɗaya daga cikin abin da yasa ake kiransa da hakim saboda mutum ne da ake hikaito hikimominsa yana da maganganu da ayyuka na hikima da malamai suke ruwaitowa aka tambaye shi ina ka samu wannan tarin hikimar taka kala sai ce la as'alu amma kafaitu duk abin da na wadata daga shi bana tambaya abin da na wadata daga gare shi na san shi na wadata a gare shi to me amfani na tambaye shi bata baki ne tozar ta kalmomi ne lalata lokaci ne ce bana tambaya game da shi wala atakallafu ma la ya'nini sannan bana kallafawa kaina sai na shiga cikin abin da bai shafe ni ba duk abin da aka dauko ni aka tsoma ni a ciki sai na bada gudunmawar wurin iyawata abin da ko ba a sa ni ba sai ne fatan alkhairi daga nesa in ci gaba da harkokina yace waɗannan abubuwan guda biyu su suka bani hikimata wa qala umar radiyallahu anhu babban sahabi Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda yace la tata'arrab lima ya'nika ko lima la ya'nika kada ka kokari ka bijirar da kanka zuwa ga duk abin da bai shafe ka ba ka ce sai ka shiga duk abin da ba a saka a ciki ba ka ce sai ka danna kanka a ciki sai dan Umar yace kada ya kasance wannan shine halinka wa'tazil aduwaka sai dan Umar yace yi kokari ka kaurace wa makiyinka duk mutumin da ka san wannan makiyinka ne na hakika baya kaunarka to baya baya nesa-nesa a haɗu a gaisa a wuce wata mu'amalar da za ta haɗa ku yi ƙoƙari ka guje ta don zai yi ƙoƙari ne ya samu dama ya cutar da kai e ba daidai ba ne na daga cikin wauta ka san mutum baya son ka maƙinka ne ka rinka tura jikinka kana tura kanka wajensa wannan wauta ce rashin hankali ne ba daidai ba ne ko da addinanci ya ce wahzar sadiqaka min alqawmi illa al-amin yace sannan ka guji daga cikin abokanka kowa kai mu'amala da shi daga cikinsu sai wanda ya kasance amintacce hatta daga cikin abokanka yi kokari ka ga wanda za ka rika a matsayin na kusa da kai wanda yake amintacce ne yana da a sirrin da za ka iya gaya masa magana ya ɓoye maka yana da sirrin da zai ga aibinka ya maka nasiha ya kuma kame bai gaya wa mutane ba ya ce to koda a cikin abokai ba kowa ake riƙa zamta abokai ba sai wanda ka tabbatar amintacce ne wala amin illa man khashi Allah ya ce koda amintaccen ma ba kowa za ka riƙa ba sai mai tsoron Allah don tsoron Allah sa shi zai sa shi abin da yake daidai ya bar abin da ba daidai ba shi zai sa shi zo na da kai tsakani da Allah ba don wani abu da kake da shi ba shi zai sa shi ya maka nasiha cikin abin da kake jin daɗi da abin da baka jin daɗi zai gaya maka za ta yi maka daɗi ba za ka yi maka daɗi ba to kada ka riƙa a cikin abokanka hatta a cikin amintattun masu wanda ka tabbatar mai tsoron Allah ne wala tashabil fajira kada kai abota da fajiri fatata allam min fujurihi sai ka je ka koya daga cikin fajircinsa baka sani ba wala tutlihu ala sirrika kada kai kokari ka tsinkayar da shi sirrinka ka rinka sanar da shi abin da ya shafe ka na musamman wannan ba a yin haka wastashir fi amrika alladhina yakhshawna Allah ta'ala yi kokari ka nemi shawara a cikin al'amarinka wanda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki idan wani abu ya taso maka wanda ka kasa gane ina ne daidai ina ne ba daidai ba kana neman shawara yi kokari wanda zaka nemi shawarar su ya kasance masu tsoron Allah maɗaukakin sarki ne dan za su gaya maka abin da ko da su ne haka za su za su gaya maka abin da tsakaninsu da Allah iya hangensu da iliminsu da nasiharsu shi ne suke ganin daidai a kanka. Ala al-Ghazali rahimahullah Imam al-Ghazali Allah ya masa rama ya ce wa haddul kalami idan kana so ka gane me ake nufi da zance fima la ya'ni ka cikin abin da bai shafe ka ba me ake nufi da wannan menene ta'arifin sa yace shine an ta takallama bi kalamin shine kayi zance da wata magana law sakatta anhu da za ka yi shiru baka faɗe ta ba lam ta'afim da baka yi laifi ba shine ka faɗi laifi ka faɗi maganar da idan da ka yi shiru baka faɗe ta ba babu laifin da kai ma'ana da faɗarta da rashin faɗarta daidai ne to wannan shine zancen da bai shafe ka ba walam tastadirra bihi fi halin wala ma'al ba kuma zaka cuci da wannan shirin da kai baka faɗe shi ba a nan duniya ko a lahira a yanzu ko a gaba ba zaka cuci da wannan shirin da kai ba misaluhu malaci in kana so ka gane misalin zancen da bai shafe ka ba shine an tajlisa ma'a qaumi ka zauna tare da wasu mutane fatadhkura lahum asfaraka sai ka rinka ba su labarin tafiye-tafiyenka na je gari kaza na je gari kaza na yi kaza labarin tafiyarka kawai ka rinka ba su wannan labarurka wa ma ra'aita da abin da ka gani fiha a cikin wannan tafiyar min jibalin wa anhar na duwar wutsu da, da ruwa da ka gani wa ma waqa'a laka min alwaqa'i da abubuwan da ya afku a gare ka na abubuwan da suka faffaru akan ka duka rinka ba su labari wa mastahsantahu min al-at'imati wa thiyab da abin da ka kyautata ya burge ka ya ƙayatar da kai na abinci da tufafi da ka gani a garin duka ba su labari wa ma ta'ajjabta minhu min mashayikh biladi da abin da ya burge ka na malaman wannan garin da ka je ko ƙasar da ka je wa waqa'ihim da kuma abubuwan da ya faru da su akan abin da ka gani fa hadhihi umurun mala yace duk waɗannan abubuwan da kake ba da labari ko ka ba su labari akai al'amara ne law sakatta anha da zaka yi shiru baka ba su labarin sa ba baka ce komai akai ba lam ta samto baka yi laifi ba babu wanda zai tume kai ce dan mewa ne kayi tafiya ka je ƙasa kaza ko ka je gari kaza ka dawo baka ba mu labari ba babu wanda zai tume ka sannan a wajen Allah madaukakin sarki Allah ba zai tume ka bai ce ka je kayi tafiya baka ba mutane labari ba me da dini babu wannan to kaga inda zaka yi shiru babu wanda ya san abin da kai tafiyar ka menene laifi babu laifi to fito da labarin kuma ka faɗa shi wannan halal ne to amma kuma fudul ne na kalam ma'ana rarar zance ne rarar zance ne wanda alal kalla abin da za a ce shine kai asarar lokacinka da lokacin da ka bada wannan labarin tafiye-tafiyen naka da zikiri kai ya kake gani da karatun alkur'ani kai ya kake gani da wani abu kai da zai amfane ka ya kake gani to ko da baka yi laifi a cikin labarin ba labarin kadai ya bata maka lokaci bala yace walam tastadir kuma zaka ga labarin da kake bayarwa baka cutar da komai da shi baka cutar da kanka da shi ba baka cuce da shi ba wa idza balagta fil jihadi idan ko ka kai idan ka kai matuka wajen yin kokari hatta la yamtazija la yamtazija bi hikayatika ziyadatun wala nuqsan har ya kasance wannan labarin naka bai cakuɗa da ƙari ko ragi ba a labarin da zaka bayar na tafiyar taka ya kasance ka yi matuƙar ƙoƙari ka nutso wajen ba da labarin ba kai ƙari ba ba kai ragi ba abinda baka gani ba baka ce ka gani ba ka yi wani abu kuma baka zo ka yi ƙarya ka ce baka yi ba duk baka yi wani a cikin labarin naka ba wala taskiyatu nafsin sannan babu tsarkake kai min haifu tafakhur ta hanyar yadda zaka rinka kokarin kambama kanka da alfahari a cikin labarin naka bi mushahadati al-ahwal al-azima ta hanyar kaga wasu abubuwa wasu halaye masu girma wanda kake ba labarin babu wanda ya taba gani kana nuna musu kai fa na daban ne a cikin su ka je inda basu je ba kaga abin da baka gani ba lalle kana buƙatar wani girma daga cikin labarin da kake ba su ma'ana a cikin labarin a cikin labarin naka ba duk babu wannan babu kokarin girmama kanka wala ikhtiyabi shakhsin sannan kuma a cikin labarin naka babu gibar wani mutum baka ambaci wani mutum da siga cin namansa ba, babu wannan a ciki, wala mazammatin lishai'in mimma khalaƙahu Allah ta'ala, sannan babu a ƙoƙarin kushe ko zargin wani abu daga cikin Allah abin da Allah maɗaukin sarki ya halitta, baka kawo labarin wani ka kushe masa halitta ba, ko da dabba ce ko mutum ne ka kawo labarinsa ka kushe masa halitta, a cikin labarin naka bai kunshi wannan ba. Malai ce, fa'anta ma'a zalika, kullihi mubi'u zamani yace to kai tare da duk waɗannan abubuwan da kai kokari ka kiyaye ka lalata ka tozarta da wannan lokacin naka ka dauka a ciki babu ƙari babu ragi a cikin wannan labarin naka babu kokarin yin alfahari da nuna cewa kai na musamman ne bisa abin da ka gani su wanda kake ba labarin ba su gani ba babu giba da cin naman wani a cikin labarin naka babu zargi ko kushe da wata daga cikin halittun Allah subhanahu wataala duk ka tsallake wannan siratin to tare da haka labarin naka mujarradin sa tsorarsa bata lokaci ne a bashi da wani amfani mala ce wa anna taslimu min al-afat allati dhakarnaha to taya ma za a ka iya kubuta daga waɗannan matsalkalu da muka ambata ya kasance mutum ya bada labari irin wannan tsawon minti goma ko ishirin ko abin da ya kama da haka a ciki babu cin nama a ciki babu tsarkake kai babu a ragi a cikin labarin babu ƙari a ciki kai wannan da akwai wahala malai cewa min jumlatiha daga cikin jumlar labari ko zancen da yake bai shafe ka ba yadda zaka fahimce shi shine an tas'ala ghayraka yana shiga ƙarƙashin sa shine ka rinka tambayar waninka amma la ya ani ka game da abin da bai shafe ka ba irin tambayar kwakwab da ba ta da amfani kai a kanka idan ka yi ta shi kansa wanda kake kuma ba ta da amfani a wajensa shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mutum ya zama kinsa ya shiru ba sai ya faɗa ba fa anta bi su'ali mudhi'u waqtika kai kanka da wannan tambayar da kake yi mai tozartar da lokacin ka ne wa qad alja'ata sahibaka aidan bil jawab ila at-tabi'i sannan tambayar da kai masa kuma ka tilasta shi wajen ba da amsar wanda ba da amsar shi ma kuma ya jawo masa ɓata nasa lokacin shi ba قالت هذا إذا كان الشيء مما لا يتطرق إلى السؤال عنه آفة wannan fa za mu ɗauke shi ne ma a haka ka ɓata masa lokaci kawai idan tambayar ba ta kai zuwa ga haifar da matsala ba babu wasu matsaltsalu a cikin tambayar taka wa aksarul as'ila fiha afatun malai ce mafi yawancin tambayoyin irin waɗannan da ba su da amfani da muke wa junanmu ita zaka samu akwai matsaltsalu a cikin su akwai abubuwa marasa kyau a cikinsu fa innaka tasalu ghayraka zaka zo wani lokaci ka tambaye dan uwanka ka ce masa an ibadatihi masalan game da ibadarsa misali ka ce masa fa taqulu lahu hal anta sa'imun kuna hira da mutum kawai sai ka ce masa wani yau kana azumi ne to me amfanin wannan tambayar yanzu idan yana azumi menene me zaka samu a ciki to yanzu da ka ce masa kana azumi ne to yanzu ka sa shi a cikin tsaka mai wuya ka sa shi a cikin tsaka mai wuya kamar yadda malam zai faɗa fa in qala laka idan yace da kai na'am eh ina azumi kana muzhiran li ibadati to ya kasance mai bayyana ibadarsa yanzu ka sa yana ji cewa shi na musamman ne saboda yana azumi kai ba kai ko kuma yana azumin nafila a lokacin da ba kowa yake yi ba wa ya sa shi haka kai ne fa yadkhulu alaihi riya sai riya ta shiga cikin wannan aikin nasa wa in lam yadkhul idan ma riya bata shiga cikin wannan aikin nasa ba a saqatat ibadatuhu min diwani sirri to mafi karanci dai ibadarsa ta saraya ta faɗi daga cikin diwani na sirri dan ibada da ake yinta a sirrance tafi ibada da ake yinta a bayyane saboda haka to yanzu ibadarsa ka fito da ita fili da tana sirrance daga shi sai Allah sai suka san yana azumi to yanzu ka tilasta shi ya bayyana maka cewa shi mai azumi ne Allah ya ce ibadatu sirri ita ko ibada da ake yinta a sirrance tafdulu ibadatal jahri ta tana fifitar ibada da ake yin ta a bayyane bi darajatin da darajoji fa in qala idan kuma yace da kai la a abana azumi kana kaziman kaga kasa yayi ƙarya yana yi sai ka tambaye saboda baya so yin zama kai na azumi sai ce a to wannan abin da ya faɗa ƙarya ne dan ita ƙarya ko da wasa ba a yin ta wa in sakatta kana mustahqiran laka wa ta'azzaita bi idan kuma yayi maka shiru yayi maka banza wana kana azumi yayi gum bai baka amsa ba to wannan kuma mustahqiran laka zai kasance kamar ya maka wulakanci ne wata azzaita bi zaka ji babu dadi ka cutu to duk ukun wanne ne mai dadi a ciki babu ko dai ka sa ya shiga cikin riya ko ka sa ya yi ƙarya ko kuma ka sa ka ji kai ya maka wulakanci wanda duk kaga ƙarshen abin da ya wani ne ya jawo kai ne da wannan tambayar taka da bata kamata ba malai cewa in ihtala li mudafa'ati jawabi idan kuma ya ta kokarin yin dabarburu wajen ya ki baka amsa ya tunkuɗe zancen naka kana magana kawai sai sako ta magana baya so ya baka amsa ya dabara idan ka tilasta shi sai ya haka iftaqara ila juhudin nan ma kuma ka tilasta shi zai buƙatu zuwa ga ya ta yin kokari wa ta'iba fihi kuma ya gaji wajen yin wannan kokarin ya ta kokarin cewa sai ya kautar da magana taka ya kawo ta daban dan dai wannan magana da kake so ka tambaye shi ya kautar da ita da wajen yin ƙoƙarin nan da kawar da maganar da baka amsar da zai kasa shi yayi wata wala wata bai shirya mata ba mala yace to faqad arrabtahu bisu'ali imali riya kai da kanka ka tilasta shi ka bijirar da shi ta hanyar wannan tambayar taka ko dai yayi riya aw lil kadhib ko kuma yayi ƙarya aw lil istishqar ko kuma ya wulakanta ka aw lil ta'ib ko kuma ka gajiyar da shi mala yace intaha maganar da aka dauko daga imam al-ghazali ta kare a nan وكذلك السؤال عن المعاصي تو haka nan ma ka zo ka tambaye mutum game da wani sabo wa an kulli ma yakhfihi almuslim wa yastahimin ko ka tambaye shi game da duk wani abin da mutum ka san yana boye shi yana jin kunya fadan sa ka zo ka takura masa ya fade ka sai ya fada maka malai ce wa kadhalika idza qabalta akhaka haka nan yana shiga karkashin wannan maganar da babu ruwanka bata shafe ka ba shine idan ka hada da dan uwanka fi tariqi akan hanya wasa'altahu ka ce masa aina kunta daga ina kake ina ruwanka daga inda yake to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da bai kamata ba faruba ma yamna'uhu mani'un min al-jawab mai yiwa ne mai yiwa wani wani abu ya hana shi ya iya baka amsa dan inda yake din baya so ka sani daga inda yake baya so kai ka sani to menene zaka tambaye shi daga ina kake idan ya gama daga ina yake din me zaka yi masa wannan duk ba shi da amfani fa in zakarahu ta'azza idan ya ambata maka yace daga waje kaza nake zai ji zai cuti shi saboda baya so ka sani eh baya so ka san daga inda yake to zaka cutar da shi wa illam yasduq wa qafil kadhib idan kuma bai maka gaskiya ba ya kaya maka wani wajen daban yace daga wani waje yake bayan kuma daga nan yake ba dan kuma ka tilasta shi ya shiga cikin ƙarya dan ma kuma matsala ce wa kunta sababu fi zalika duk dai kai ne sababi a cikin wannan din gaba daya duk kai ka jawo fa yajibu alayka shi sa yana wajaba a gare ka akhil muslim ya kai dan uwa musulmi an tatajannabal kalama da kai kokari ka kauce wa zance ka nisanta daga zancen da fi ma la ya'ni ka bai shafe ka ba wa alam ka kuma sani anna zalika hakika yin hakan sa'abun ala nafsi abu ne mai nauyi a akan rai ma'ana yin kokari ka kauce wa zancen da bai shafe ka ba sai wanda ya dage sai wanda ya kokari sai wanda ya nuna da gaske yake sannan zai iya Malam ya ƙulu a muwarrik al'ijili, Malam muwarrik al'ijili ya ce, Amrun ya ce wani al'amari ne ana fi talabihi mundu ishiri na sana, ya ce na kasance ina ta nemansa, ina ta bincike a kansa, ina so na same shi tsawon shekara ashirin, lam aqadir alaihi ban samu dama a kansa ba har yanzu. Walastu bi tariki talabihi kuma ni ba zan daina nemansa ba, zan ci gaba da nemansa har ƙarshen rayuwata, in ji Malam muwarrik al'ijili. sai wannan abin ƙalu ma huwa sai aka ce masa menene wannan ƙala sai ce as-sukutu amma la ya'nini shine na iya yin shiru cikin abin da bai shafe ni ba to wannan na dade ina bincike akan sa na dade ina duba hanyoyin da ya kamata zan sawa kaina ka'ida na daina yin sa amma na kasa yi yace amma dai ina na har yanzu ina kokarin nemo hanyoyin da zan daina shiga cikin abin da babu ruwana shi sa malai yace abu ne mai wahala sai kai da gaske zaka iya daina jefa kanka cikin abin da babu ruwanka wanda zai jawo maka bata lokaci da shiga cikin abubuwan da za su bata maka a lahirarka idan baka yi wasa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله